الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولدشي غباء كراتون وانا لتافي العقيدة يوني جلس منقو مشاؤكو زامو تاشي ركني نقضون ركن مسلنشي إن ركن إيماني شيني إيماني دمن زني manzannin Allah babu wanda muka gan shi kamar yadda sahabbai su ma ba su ga sauran manzannin baya ba sun yi imani da su to mu ma ba mu gana baya ba kuma ba mu gana mu ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mun yi imani da shi cikin imani da muka yi da shi abinda muka ji labari ya faɗa ma muna karɓa muna miƙa wuya muna sallamawa koda ba zai mana daɗi ba domin daɗinsa shine in ka mutu ka je kiyama ko da yanzu kana jin abin da aka faɗan kai ya saba wa son zuciyanka shi nake nufi bai mana daɗi ba da yawa za ka ga zuciyarsa gabata su eh amma haka za mu bi yanzu sallar asuba ɗin nan baccinta da yake da daɗi ai zuciyarka ta fi so ka yi baccin nan amma imaninka kuma ya hana ka haka za ka taso nabi sallallahu ya hana ka saka tufafi marasa kyau garinka ana sakawa in kai ka saka naka sai a ganka daban amma imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kace bari kai to biyayya gare shi sallallahu alaihi wasallam to annabawan Allah gaba daya ana so ayi imani da su imani da su yana daga cikin rukunin imani to ta'rifur rasul wan nabi to tunda an yi maganar imani da annabawa to wanne ne annabi wanne ne rasuli akwai manzo akwai annabi ina ga kusan da hausa haka ake fada wannan manzo ne wannan annabi ne za ka ji an ce an rasul yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna ce masa rasulullah sannan muna ce masa nabiyullah ta ko wanda bai kai matsayin rasulullah din ba iya matsayin sa nabiyullah amma duk wanda kace masa rasulullah shi akwai annabin a ciki ya hada abubuwa da yawa two in one to ar-rasulu huwa shi rasul din kaga an ce rasulullah insanin mutum ne zakarun kuma namiji babu mace Allah ba ya aiko abin nan annabi na mace namiji yake turowa istafahu Allah kuma Allah yana zaben sa ne wa auha ilaihi Allah yana masa wahayi bi shar'in jadid shi annabi ana turo masa sabuwar shari'a amma annabi tsohuwar shari'a ce za ka samu ta wani annabin ne ake ƙara jaddada masa ya ci gaba ya ɗora inda ya tsaya amma shi rasul sabo ne fil ba zai bi ta wani ba in gane ko wa amaraku bi tablighihi sannan shi annabi rasul bayan an aiko shi da sabuwan sako kuma ana umarnin sa a ce ji ya isa wani kuma kawai za a ce ɗora ne kawai ba sai ya ba ɗora masa wannan nauyin ba wannabi shi kuma annabi man uhiya ilaihi shi ne wanda aka masa sako wa bu'itha li taqrir shar'i man qablahu an aiko shi ne kuma ya cika shari'an dan bayansa ya cika shari'a na bayansa yanzu annabin Allah Musa da annabin Allah Harun dukkan su annabawa ne eh annabin Musa rasulullah annabin Allah Harun nabiyullah mataimakin sa ne waja'alna ma'ahu aku waja'alna ma'ahu ko haruna nabi nabi wazira ko wazir din sani ya tabbata kuma nabi bin anbiya illah wa huwa ma'murun bil balaghi wad da'wa shi ma umarce shi ya isar kuma ya yi sako ya zama mai wa'azi a abin da aka sako da shi annabi so annabi zaka samu yana cika sakon wani annabin da ya zo bayan sa ne ba sabon annabta ake ba sabon sako ake bashi zaka yi samu yanzu banu isra'ila su kadai bayan annabi Musa akwai su annabawa da yawa duk kuma suna sakon kan wannan attaura din dukansu suna kanta suna ƙara jaddada ta amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai ne babu wani annabi a bayansa kai kadai gayya ne yawa to ma'anar imani bil rusul me ake nufi da imani da rusul da annabawa din al imani bil rusul huwa tasdiqul jazim imani da annabawa shine gaskatawa na kai makura cewa Allah subhanahu wataala ba ta kullu ummatin rasulan Allah ya aiko manzo a cikin kowace al'umma wannan shine zaka yi imani babu babu al'ummar da ba aiko mata manzo ba ba al'ummar da aka bar ta haka kara zube babu yad'uhum ila ibadatillah wahdahu la sharika lahu wannan annabin yana kiransu zuwa ga bautawa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wal kufru bima yu'badu min dunillah min dunihi da kuma kafircewa duk abin da ake bauta koma bayan sa Allah bayan sa wa anna jami'ahum sadiquna atqiya umana sannan dukan su kuma annabawa ka tabbatar cewa masu gaskiya ne masu tsoron Allah ne kuma amintattu ne ba za su koyi sakon ba abin da aka aiko su shi za su isa wa annahum ballahu albalagh almubin kuma ka tabbatar cewa sun isar da sako isarwa na gaskiya duk wanda yake kokonton annabi bai isar ba akwai wani abu da aka rage ba isar ba wannan ba musulmi bane wa qamu hujjatullahi alal alamin kuma ka tabbatar cewa sun tsayar da hujjar Allah akan bayin Allah وأنهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء to ga bari babban karatu ka tabbatar cewa su su mutane ne su ma mutane ne Allah ba bai aiko manzanni ko annabawa a cikin aljanu ko a cikin mala'iku ba a cikin mu mu mutane jinsin mu daya haka Allah ya aiko sannan laysa lahum khasa'is rububiyya sannan ko ba su da wani qualities da attribute na ubangiji sifan sufan yan adam suke da shi ba su da sifa ta ubangiji ma'ana ba sa kashewa ba sa rayarwa ba sa saukar da ruwan sama ba sa saukar da cuta ba sa warkarwa idan an ana da cuta annabawa ba sa haka ba su da wannan su ma suna rashin lafiya kuma su roƙi Allah ya yaye musu su ma suna mutuwa za su tafi wajen Allah shi yasa duk annabawan sun mutu kenan su ba alloli bane su ba su da sifa na ubangiji ke sa annabin Allah Ibrahim yake cewa yake yaban ubangiji yake faɗan sifofin Allah subhanahu wataala innahu huwa aghna wa aghna innahu huwa amata wa ahya innahu yuhyil maut can abin nan wa idza maridtu huwa yashfi na koma wani guri nan nake nufi wa idza maridtu fa huwa yashfi Allah shine yut'imuni wa yusqini Allah shi ne yake ciyar da ni ya shayar da ni kaga annabi ibrahim yana ci yana sha Allah yana ci ne Allah yana sha ne wallazi yut'imuni wa yusqini wa idha maridtu annabi annabi ibrahim yake cewa in kuma nayi rashin lafiya fa huwa yashfi shi yake warkar da ni ba ni nake warkar da kaina ba ban isa ba ji annabi ibrahim to zaka ari bakin wani annabin kai hukunci akan dukkan sauran annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'an da ake rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cuta ya daga hannu akan ciwon sa ya dora yana addu'a Allah yaye masa annabi baya yaye wa wani rashin lafiya baya yaye wa kansa ma to in annabawa haka ne to waliyai fa kaga waliyan ai wasu mun san su ma ko yanzu wasu waliyan wasu waliyan da da suka shigo Najeriya zaka samu galibi muna da dan wayo muka san shigowansu mun san saukansu a Kano da jirgin su a Kano da gasu suna fitowa a jirgi duk mun san wannan kuma wasu waliyan mun san san da suka yi rashin lafiya aka dauke su aka yi su wasu kasashe su hannun ma ba musulmai ba wanda ba musulmai ma suka duba su kaga kar mu rude kanmu kar mu rude kanmu ba mu ce babu waliyai ba akwai waliyai amma yaya suke yaya sifofinsu yake wannan kuma wani karatu ne babba to balle ana maganar annabi ma balle wani wani balle kuma wani malami to an gane ko yawwa to su suna da ba su da wannan kuma ba su cancanci a bauta musu ba ba annabin da ya cancanta ka zo ka bauta masa duk wanda ya kafirce da guda daya to ya kafirce bi jami'in rusul in baka yarda da annabi daya ba to kamar dukkan ma baka yarda da su bane kamar yadda kiristoci ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sunan su ba su yadda da dukkan annabawan ba kamar yadda yahudawa ba su yadda da annabi Isa ba ba su yadda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam suna cewa annabi Isa dan zina ne wannan shine yahudawa suke faɗa arna ke duk wanda yayi zagi annabin an cikin annabawan Allah wannan ba musulmi bane wannan ba na Allah bane to sun kafirce dukkan annabawan to mu aqidar mu shine duk wanda ya taba annabi isa alaihi salam irin hukuncin da aka ce mu yi wa wanda ya taba annabi musa da shine a kansa wanda ya taba annabi musa ya walakanta shi hukuncin da aka ce a ga wanda ya taɓa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka iri ɗaya ne ba a taɓa annabi guda ɗaya mu samu kwanciyar hankali wa dalilul imani bil rusul dalilin da dalilin da ya sa dalilin cewa a yi imani da annabawa gaba ɗaya farin Allah madaukin sarki amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbi shi manzo yayi imani da abin da aka saukar masa daga wajen ubangijinsa wal mu'minuna su ma mu'mini sun yi imani da abin da aka saukar wa annabinsu zuwa ga ubangiji daga wajen ubangijinsu kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli kowa ma yayi imani dukkansu sun imani da Allah da mala'ikunsu da littafansa da kuma manzanni ma'ana dukkan manzanni dukkan mummine sun imani da dukkan manzanni da dukkan littafai wannan ita ce sifa kyawun kyawun Allah madaukin sarki yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa istanibu tagut hakika mun aiko a kowace al'umma a kowace al'umma mun aiko mata manzo abinda yake umarni shi ne a nebudullah abota Allah wa istanibu tagut a nisanci dagutai dagutu shi ne duk wani abu da zai kawar da kai akan bin Allah duk wani abu da za a bauta koma bayan Allah shi ne dagutu kun ga hansar ɗin nan da kuke gani wata ran dagutu ce in matsa ta zai sa ta shagaltar da kai daga zuwa sallah ta shagaltar da kai daga karatun qur'ani ta shagaltar da kai daga wani abu da dagutu ce to sai kai kokari sai ka mai da ita ta kirki ta zama musulma ta kirki shi ne zama da abin kirki ake gani a ciki idan shaidan ya dan fisge ka kai ma ka fisgi matsiyaci sai ku ga an zauna lafiya ai da gangan yake taba ka kai ma sai ka taba shi yawwa Allah ya mana tawfiki ar-risalatu istifa'un to annabtan nan bara kake gani zabi ne na Allah zabi ne yawwa ba sayansa ake ba ba kokarin ka bane ba gidanku ba ne a zaɓi ne na ubangiji zaɓi ne na ubangiji zaɓen kai ya gani inko inko saya ake ko kai kake nemo wa kanka to ba yadda za a yi ka nemo wa kanka annabta kuma matarka ce ba ita ba ita ba mutumin kirki ba ta dinka amma kun san akwai annabi da matarsa wuta za ta shiga ba yadda za a yi a ce in siyo ta ake yi ko nemo ta ake ka nemo ta kuma ka bar ɗanka ya shiga wuta to akwai ɗan annabi wuta zai shiga ba yadda za a yi a ce kawo ta ake ko nemo ta ake a ce mahaifinka ba zai bi abin da kake so ba ko kuma ba za ka saita yadda sai sun bi ba amma hikima ce ta ubangiji akwai annabin da wuta mahaifinsa zai shiga da nassin ƙur'ani akwai annabin wanda a familinsu da yawa da yawa masoyansu ma za su shiga wuta to zaɓi ne na ubangiji yake zaɓa ya ba wanda ya ga dama wa risalatu istifa'un wa fadlun yamannu Allah ta'ala biha ala man yasha'u min ibadi ita annabta zaɓi ne da falalaci Allah yake bayawarta ga wanda ya ga dama daga bayansa wala yamku wala yamkunu an tunala bil iktisab karfi da nema da wahala ba ta sa a samu annabta ba kaman kudi bane zafin nema yana sa a samu kudi ko duk da cewa Bahaushe ya ce zafin nema baya kawo samu amma wasu hikinkimin sa ne a ciki lallai zafin nema yana kawo samu wannan kuskure ne na bahaushe sai dai a interpretation ɗinsa akwai saƙon da yake so ya isar ne domin ubangiji ce mana ya yi wallazi na jahadu fina lanahdiyan na musu bulana in dai kai zafin nema za mu yassare maka ka samu haka ƙur'ani ya faɗa kai nema za ka samu to amma abinda bahaushe yake nufi ko da ke ba ruwa na da fassara tun da ba ni maganganun hausa nake fassarawa ba maganganun ubangiji nake fassarawa shi kansa zafin neman ka da Allah ya ce za mu shiryar da kai amma sai da izinin Allah ka iya shan wahalar zafin neman ubangiji kuma bai kaddara za ka samu ba amma kuma fa da zafin neman ake samu ka iya zama baka yi zafin neman ba kuma ka samu me yasa in baka sha wahala ba Allah yake baka wani lokaci saboda ya nuna maka wahalar kuma ba ita take kawo maka ba dama shine mai bayarwa shine maganar Bahaushe dan ya nuna maka ba fa tsantsar wahalan ne ba take kawo ba a'a wahalan hanya ce domin ko akwai wani bai sha wahala bai samu ko ba haka bane ana aifan mutum da arziki ana aifa bushe ba kwarai ana aifan mutum da arziki da yawa ana aifan mutum da arziki wani yau a aifo shi ubansa miliyoniya ne yau uban ya mutu sai ka hana shi kuma kuma shi kaɗai ne da namiji an aiko shi da arzikinsa bai san wahala ba kuma ya yi shekara goma sha takwas ana masa gadin arzikinsa kuma Allah ya ce ku je ku yi gadi kuma gadin arzikinsa lada ne kuma in ba ku yi ba Allah ya kama ku ina ruwan Allah bai san wahalan komai yana ciki ma wani yana ana masa uwar tana gadi yana ciki fa matsiyaci ya fito uwar ta dau in miliyan takwas ne ta dau miliyan ɗaya ya fito daga cikinta ya dau miliyan bakwai ishi ina ruwan Allah da hikikiminsa ba haka bane ce ba ɗaya za a binta takwas za ta ɗauka ba in biliyan tamanin ne 1 biliyan za a bata shi kuma zai ɗauki 7 biliyan kuma yana cikin matsayaci yana kwanci ɗan albarka to eh ɗan albarka sai yazo da arzikinsa Allah ne yake tsarawa kuma ba mamaki uban nan tun kafin a aifi uwarsa yake neman kudin nan kaga samu ya girmi uwarsa ma da shekara ashirin yana ta tara kudin ya zo ya samu kudin yana so ‘ya'ya su zo su taya shi aikinsa yana ɗauke shi to haka ubangiji yake zaɓi a annabcinsa ya ba wanda ya ga dama to daga ba a samunta da ƙarfi ƙala ta'ala Allah ke cewa ƙala lahum rusuluhum ubangiji ya ce ƙala lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi mannabawan Allah suka gaya wa mutanen su mu ba kowa bane illa basharun mislukum face mutane kamar ku kaga masu kore cewa annabi ba mutum bane wannan kuskure ne Allah ne nan yake umarni a wace sura a suratu Ibrahim annabawansu suka ce musu mu ba kowa bane face mutum kwatankwacin ku mutane kwatankwacin ku walakin Allah sai dai bambancin mu da ku shi ubangiji ya munnu alaman nisha'u yana bada falalansa a wanda ya ga dama min ibadihi ga bayansa ya bawa wani annabi annabta wasu hada wasu to falala ce mai girma adaduhum wa asma'uhum yawan annabawa da sunaken annabawa ar-rusulu wal anbiya'u kathirun annabawa da manzanni suna da yawa walam na'lam illa qalil illa qalilan minhum ba mu san sauran ba yayin kadan muka sani ku ga fitin yawan annabawan da muka sani nan amma kadan muka sani wanda suka zo a cikin qur'ani 25 da sunaken su wasu ma cikin 25 din nan kaso da yawa kaso da yawa daga cikin su an dan bamu labarin su yawa wajen fiye da rabin su an dan labarta mana wani abu daga kansu amma fa yan kadan muka sani yan kadan muka sani yanzu a daga zamanin annabi adam zuwa daga suna da yawa danu isra'ila ɗaruruwan annabawa aka turo musu a gani suna da yawa amma mu yan kaɗan muka sani bai jibul imanu bihim ijmalan wajibi ne mai imani da su a dunkule liman lam na arifu ga wanda ba mu san shi ba sai mu yi imani shi a dunkule wa tafsilan kuma mu yi imani da su dalla-dalla liman arafna asma'ahum wa ahwalahum wanda muka san sunakensu muka san halayyarsu muka san me aka aiko shi nafta wanda irin aiki Allah ya dora masa to wannan duk sai mu yi imani da su wa min ar-rusulil ladina arafna asma'ahum cikin annabawan da muka san sunakensu wa ba'd qasasihim da wasu daga cikin kissarsu akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai annabi Ibrahim akwai annabi Musa akwai annabi Isa akwai annabi Nuhu wayannan guda biyar din haula'il khamsa wayannan su guda biyar din yusammuna ulul azmi minar rusuli sune ulul azmi minar rusuli wasu suna ƙara okay na'am sune ulul rusul wa hum afdaluhum su suka fi kowane annabi girma group din su nan wa tartibuhum fil fadli ka tartibihil madhkur jerin su a falala numbers din su in ka tashi ba su numbers a yadda muka jera na haka numbers din yake mafificin annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na karshen su amma kuma babban su shine na karshen su kuma shine babban su to wannan ba Allah ne ga dama ba annabi Ibrahim din fa kakan kakan kaka ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana ji da shi amma kuma annabi ibrahim ma ya san jikansa ya fi shi ya san haka to sai na biyu shi annabi ibrahim ne wanda ake ce masa abul anbiya baban annabawa amma ka jikansa ya fi shi jiho baban annabawa ne amma jikansa ya fi shi saboda annabi ibrahim shine baban wa annabi isma'il shine baban annabi ishaq annabi ishaq shine mahaifin annabi yaqub annabi yaqub shine mahaifin annabi yusuf ko a tsatsan annabi yusuf kuma bayansa aka samu wani irin annabawa aka samu annabawan Allah su ma da yawa mun san wasu wasu ba san su ba to haka annabin Allah Musa haka annabin Allah Musa haka annabi Isa haka annabi Nuh wannan su ne ulul azmi sannan akwai annaban da an yi bayanansu kama annabi shu'aibu ko annabi lut ko wanda aka yi wa minin ɗinsu da yunusa wa zannoni in zahaba muqadiman ko fa zanna fanada da zulmati har zuwa ƙarshe to wayannan an dan bada labarinsu to mawdu'u risalatul rusul wai su annabawan nan message ɗinsu menene content ɗin a cikin message din mawdu irsalatul rusul huwa abinda message na annabawa ya kunsa shine kamar haka ad-da'watu ila at-tauhid wa at-tahdhir min ash-shirk aikin da suke kenan su hana ka daga su kira ka zuwa kada ta Allah su hana ka zuwa yi wa Allah shirka Allah muna neman tsani mu hada ka da wani a cikin bautar mu ko cikin ibadar mu ya ubangiji ka yafe mana in mun yi kuskure mun haɗa ka da wani a abin da ba mu sani ba da ma wanda muka sani ya ubangiji Allah ka yafe mana shirka haka annabi ke da Allahumma inna inna na'udhu bika an ushrika bika biki shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu Allah ina neman tsari in maka shirka ina sane kuma ka ne ka gafarta min abin da ban sani ba dan adam karka kore cewa kana sane za ka yi wani wani abu kana sane sai ka ji ka faɗa kansa na biyu cikin ayyukansu tafshirul muti'in wa inzaril asi cikin aikinsu tafshirul muti'in masu bin Allah su musu albishir ce wallahi in ka ci gaba da bin Allah ka ci gaba da kula da ibada za ka tsira mai sabon Allah kuma a maka faɗa a ce wallahi za ka sha wahala shi yasa wannan aikin ya 'yan uwa har a duniya aikin da aka dora mana kenan babu kawai babu mujamala babu kara a harkar mai sabon Allah misali yanzu a san mutum alaramba ne mai karantar da al'umma mai kokarin rukun sallah ladan ne yanzu ladan ne mu malam Musa da ya rasu nan dan masallacin malamin mu nan malam Yahaya sai ka ce malam Musa tunda muka san shi a harkar masallaci muka san shi da yawan sallah muna zata masa alheri wannan haka ya fada ce kuma a fada in public kowa ya shi sannan idan mutum ya mutu a cikin fim dan fim ne harkarsa kenan sai ka ce yannan ya mutu a cikin mummunan abin da ba shi aka so a mutu ba muna tsorace masa abin da zai samu ba za ka ce fa zai samu wuta ba ba za ka ce dan wuta ba ne ko an mutu ba ko an mutu aikinka ya dace a isar da sakon aikinka don mutane su san tsana ana gargari muna tsorace masa abin da ya mutu a kai kullum ina addu'a wa bawan allah nan da ya yi addu'a ya ce ya ubangiji karka kashe shi sai a cikin fim ya ce kuma yana alfahari da fim kuma yana addu'a ya mutu a fim ba shi ya faɗa ba na ce wani kuma Allah ina addu'a karka kashe shi sai ka fitar da shi a cikin fim ubangiji ka fitar da shi don ya yi wa kansa addu'a sai zama zan kyale shi da abin da ya wa kansa addu'a haka wannan shi ta ce ƙaunar mu ai ba haka ba ne wa kake so ya je ya mutu ya shiga wuta ba ka son wani fa wani fa ba ka so ya mutu ya shiga wuta to in ba za ka yi ba za ka yi addu'a wani ya shiga wuta ba ba za ka yi addu'a ba ta ma fa ba za kuma ka ifadan cewa su wane mutuwansu a irin wannan abu akwai hatsari to wannan aikin annabawa ne aikin annabawa ne aiki na gaba tafsilu shari'a su maka bayani akan shari'an da aka aiko su da shi sallah sallah raka'a biyar ne aikin annabawa ne ga yadda raka'a hudu ne a zahar raka a hudu la'asar raka hudu adadin sallon da aka aiko guda biyar ne ga lokutan da ake yin su wannan shine aikinsu ko cikin gidanka ga yadda ake riƙewa ga yadda ake aurowa ga yadda ake rabuwa da ita ga yadda ake abin nan walima ga yadda ake suna duk wannan aikinsu ne to alwajibu alaina nahawar rusul to wannan me wajibin mu akan annabawa mu tun daga shi an ga mana me wajibin mu akai na daya yajibu alaima na nahawar rusul umurun minha wajibi ne akan mu game da manzanni abubuwa kamar haka na farko at-tasdiqu bi ka gaskata su gaskata annabawa duk abin da aka ce ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi kaza shikenan kawai sai dai aiki da ke karkashin mu yanzu shin hadisin ya inganta malamai kuma sun yi aikin nan sahabbai ne suka fara aikin hadisi ya inganta ko bai inganta ba ya inganta ko bai inganta na biyu i'tiqadu annahum addawul amana ka sa a zuciyarka cewa Allah sun isar da wannan amana wa ballagu risala sun isar da sakon Allah wajhi al-akmal a yadda ya dace ba su rage komai ba duk bayani ba abinda annabi bai mana ba sallallahu alaihi wasallam ka sa wannan a zuciyarka annabi ya isa ya gama aikinsa sannan ya tafi na uku annahum rijalun min albashari laysa lahum min alkhasa'is ilahiyya shay'un ka tabbata cewa su mazaje ne ɗan adam ba su cancanci komai na Allah ba me nake nufi su cancanci komai na Allah ba ba su cancanci abauta musu ba ba za su yi abin da Allah ne kadai yake ba kaman kashewa da rayarwa dole ka sa wannan a zuciyarka na ƙarshe annallaha ayyadahum bil mu'jizat ubangiji ya karfafe su da mu'jiza duk wani annabi an bashi abin da al'ummarsa ba za ta iya ba annabi isa dai ku duba wa tukrihu wa tubnul akmaha wal abrasa wa tuhil mauta bi idnillah da bebe da kurma da makahu annabi isa yana tada su kai wa tuhil mauta macece ma annabi isa zai ce tashi kuma ka tashi bi idnillah Allah ne bashi wannan iko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi mu'jizozi da yawa da yawa mun tashi kirga mu'jizatun nabi zamu ga abun mamaki shekara biyu daga baya na taba ce mana zan samu littafi da zamu yi kan mu'jizozi da karamomi ba amma karatutukan da yawa zamu iso in Allah ya yarda Allah ya nuna mana wanda in kana karanta karamomi da mu'jizozi da sifofi na waliyan Allah yan baya akwai dadi mun dan fadi wasu daga ciki kuma kai ma kai ma wani lokaci Allah yana baka walitaka wallahi kai dinkan Allah sai baka domin faɗi mutumin da yake fitowa da naira dubu ɗaya kamar mu ce mu ce 1000 naira shi ya fito da ita saboda karamansa wallahi sai ya wuni yana kashe ta kuma ta gigare ba kuma wallahi Allah barta mana shi kuma haka ne Allah barta mana shi to karama ne fa ba mu'jiza ba shi kuma haka Allah yake yi kuma shine albarka Allah ya albarkace ka wani abu to Allah ya karfafa su da mu'jizozi da kuma ayoyi da suke nuni a bisa gaskiyarsu a bisa gaskiyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna nan da yawa ba sun haɗu da tsohuwa za ta wuce suka ce da Allah ce make mu da ruwa kuma ta tafi nisan duniya ne ta samu ruwa din nan gora daya hankalin ta ya tashi yanzu wannan ruwan ya samu shi ne ya ce ke dai ba ba ma musulma bace ta dauko tulu ta basu dukka sai da aka yi alwala da shi amma ko digo ɗaya bai rabu ba aka yi alwala kuma aka sha kuma ta zo daga ruwanta kamar yadda yake annabi sallallahu sun jin yunwa suka ga mata tana yarinya tana kiwon tana kiwon dabba ke da Allah ba mu guda daya mu sha suka ce tace ai ba wacce ta aihu ma balle ku samu nono sha ke ne ba mu ko guda daya aka samu guda daya kawai annabi yana taba hantsatta sai ga nono aka tatsa aka sha ta jaga annabi za ka kawo kofi daya na nono an haka ma ya faru an kawo su abu hurairar sahabbai suna jin yunwa cikinsu ya matsi saboda yunwa suna cikin masallaci su dama irin 'yan kwanan masallacin nan ne wasu kuma ba sa kwanan masallaci suna kudi a gidansu sun zo aka kawo nono kofi daya annabi sallallahu alaihi bai bawa masu jin yunwan nan ba sai duba wani wanda ya san ya koshi sosai ce karbi ka sha sabai so kai ya za a yi haka su ya za a musu haka ne annabi ce kowa ya kwantar da hankalinsa kofi ɗayan nan har ya zago kan annabi ba kamar ba a sha shi ba kuma kowa ya sha ya ƙoshi sai annabi to suna da mujizozi to duka haka in ka dauka annabi annabi Musa yana da sanda ko da sauran mujizozi to wannan mujizozin Allah ne yake ba su dinga nuna maka lalle annabawa ne Allah ya bada jagoranci sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wa muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh